الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا وحبيبنا وقرة عيننا محمد بن عبد الله رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين يا همة الشيخ إدري لنا بهذا المحضر والتقي في بنظرة تأتينا بزفر أم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
يوم sha ɗaya ga watan rabi'ul awwal hijirar sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam tana alif dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyar lalle wannan yau dare ne mai girma babban dare ne daren da aka haifi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama daren da aka haifi yanci daren da aka haifi insaniya daren da aka haifi mutunci daren da aka haifi dattako daren da aka haifi kyawawan halaye baki daya daren da aka haifi haske aka haifi shirya shogun radiyallahu anhu yake cewa fa amriya ma sha hatu shibha jamali falil madhu wat tanzihu umri muwaqqatu لقد لا هذا الوجه والكون كله زلام وقحد وكل ذا الكون مصمت فأما هدى والخير والفيد والجدى وقد شاء ذكر الله والكفر يبحث هنيئا لنا أتباع أحمد قد أتى لنا خير داء للأسائر مسكت شويت فأمريا أول رايواتا ما شاهدت شبه جمالي بل تبغى kwatankwacin irin kyawun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam saboda irin wannan kyawun da na gani falil maduhu sai na ce to fa yabo ga manzon Allah watan zihu da tsarkake sasannin manzon Allah shine nawa shine nawa umri mu waqatu tsawon rayuwa ta abinda zan ga kenan yaban sa da tsarkake shi sallallahu alaihi wasallam laqad la hadha alwajhu wal kaunu kulluhu zalamun wa qadun kullu zal kauni a musulunci ya ce laƙalla hazal wajo wannan fuska ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ta fullo duniya a lokacin da dukka kauli duk halittar Allah tana cikin duhu wal kadu tana cikin fari rashin abinci gaba ɗaya halittar Allah tana cikin kunci da yunwa da talauci a lokacin da wannan kuma fuskar ta bayyana da ta bayyana kuma fa ammal huda sai shirya ta game duniya baki ɗaya والخير sai alkhairi ya game duniya baki daya wal faidu sai kwaranyan Allah ya game duniya baki daya wal jada sai kyautar Allah ta game duniya baki daya kai barin ga maka wakan sha a zikrullahi sai ambatan Allah ya game ko ina da ina a lokacin da wal kufur ya bata lokacin da kafirci ya firgita ya dima wuta mai kashe shi yazo hani Allah na atba ahmad mu atba ahmada mu mabiyan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ahmadu farin ciki ya tabbata gare mu kada ata haƙiƙa khairu da'in mafi alkhairin masu kira zuwa ga Allah ne daga annaba da salam bayi ya zo mana to farin ciki ya tabbata gare mu muskitu lil asair manzala shine wanda yake rufe bakin ƙarya baki ɗayanta Allah mun gode maka Allah mun gode maka Allah mun gode maka godiya ta tabbata ga Allah alhamdulillah rabbil alamin hamdan yaliqu bi jamalihi wa jalalihi wa kamalihi Allah ne kada ya san yadda zai wa kansa wannan godiya da ya ba mu dama wai a ce wai mu dinnan mu dinnan masu datti masu yawan zunubi wai muna cikin wanda Allah ya wa gamo da katar wajen wai a ce wai mu ne al'umma manzo Allah muna da cikin mabiya annabi me wani aiki maka yan uwa sai dai dan tsar falalar Allah mu da mun ko da yaushe ko da yaushe mu yan da'iratul fadl wal imtinan to Allah mun gode maka da mun kuma su aikin yan da'iratul fadl wal imtinan ba kuma bane aikin sa shukuru ne aikin su to mu ta godiya ga Allah mu ta godiya ga Allah Allah ya maimaita mana cikin kwanciyar hankali da jin daɗi da wadata na zuci da wadata na ajihu har ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yan uwa idan ba mu manta ba muna magana har yanzu ba mu gushe ba tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da sayyidina Abubakar hanyar su ta tafiya Madina daga Makka hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama muna za mu ci gaba a cikin hadisin sayyida Aisha radiyallahu anha wanda Imam al-Bukhari ya kawo mana wanda muka faɗa a cikin halkan mu ta baya kenan sai eh, daga farko na gaya muku manzo Allah sallallahu alaihi wasallama eh, ya bar Makka sai ya wuce ya tafi kogon Saur kuma shi madinar annabi sallallahu alaihi wasallama arewacin Makka take north take ga Makka ita kuma Makka south ce kudu take kuma shi wannan kogon shi ma a kudin makan yake saboda haka ga a madinar annabi sallallahu alaihi wasallam ga maka ita ma dai ta annabi ko can kuma ga kogon ka gogon sauran na annabi kaga sai ta annabi suka yi haka maimakon su yi haka saboda me dan su daukewa eh me yake suna quraishawa hankali saboda duk duniya sun yi tunanin annabi sallallahu alaihi wasallama madina zai tafi dan haka hanya ina za su yi arewa ta'amiya aka yi musu saboda haka aka yi musu baddabami suka tafi hanyar arewa suna neman annabi shi kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a yayi hanyar a me yake suna ya hanyar kudu ya tafi wannan a, kogan sauro sai da Aisha radiyallahu anha ta ce falahika rasulullahi sallallahu alaihi wasallama wa sahibu fi fi ga fi a, fi garin bi jabal sauri manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya wuce da shi da abokina sayyidina Abubakar suka je wani kogo a cikin dutsen sau suka faka mana salasa layalin suka zauna kwana uku dare uku suna cikin wannan kogon dare uku su kuma ƙuraisha suna nan suna ta neman manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama suna ta neman ko ta wani hanya neman annabi suke sun ɗauki dukiya mai yawa sun aika ta har zuwa ga waɗanda suke ɓangaren kogi cewa idan kun ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo ko sayyidina Abubakar ya zo ku gaya mana ga dukiyar da zamu ba ku ana ji karatu na'am saboda haka kuma suke su kuma bangaren arewa da suka ba su samu sa annabi sallallahu alaihi wasallam bangaren arewa sai suka dawo zuwa ga me zuwa ga bangaren kudu kuma shi da ma annabi abin da yasa ya bangaren arewa ne da idan kudu idan suka yi bangaren arewan zai sayo wasu annabi lokacin da za su samu shi saurin isa wancan kogan su zauna ba tare da wata kan ainihin mutanen sun zo ba saboda haka da suka gama sai suka dawo suka zo har kogan har kan dutsen saurin din suka zo daidai bakin kogan a nan ne sayyidina abubakar ya gaya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fa mutanen fa sun cin mana shine annabi sallallahu alaihi wasallam ya kwanta mai da hankali da abinda Allah ya gaya mana a cikin alkur'ani ko illa tansuruhu faqad nasarahu Allah idza akhrajahu alladhina kafaru thani yasmayn idhuma fil ghari idh yaqulu li sahibihi la tahzan inna Allah ma'ana lokacin da mutanen kafirai suka fitar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da sayyidina Abubakar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga sayyidina Abubakar la tahzan kakai bakin ciki kakai kunci inna Allah ma'ana yadda abin yake imam al-bukhari da imam muslim sarawaito a sahihin su daga sayyidina barra'u bin azib radiyallahu anhu ma ya ce man sayyidina a afwan hadisin sayyidina abubakar da kansa aka rawaito daga wajensa sayyidina abubakar radiyallahu anhu yake cewa nazartu ila aqdamil mushrikina fawqa ru'usina wa qultu ya rasulallahi law anna ahaduhum nazara ila ta taqadamaihi la absarana sayyidina abubakar radiyallahu anhu yace na ga kafafuwan wa'annan mushrikan a saman kanmu da ya daga kanmu da ya daga kaina na ga kafafuwan su na jiyo na cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ɗaya daga cikin wa'annan zai dubi kawai kasan kafar sai haka ya kalli kasa la absara na da wallahi sai ya gamu sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya jiyo ya kalli sayyidina abubakar yace ma zannuka bisnainin Allahu salisu Umar me tunaninka me zatanka ya abubakar ya ababakar me zatanka ga mutane biyu wanda Allah ne na ukunsu la haula wala quwwata me zatanka ga mutane biyu Allah ne na ukunsu wannan yana mana ishara kan cewa kogan sauro an an a fahimci karatun nan yana mana ishara cewa fa wannan kogan saurin kofarsa a sama take haka ake shigarsa ta sama shi sa sayyidina Abubakar yace law nazara ahaduhum ila tahta qadmai da ɗaya daga cikin su zai ga ila tahta qadmai kasar kafarsa ko nazara tahta qadmai tahta qadmai ya duba zuwa kasar kafarsa kawai ganin mu zai saboda a tsaye take mu muna kasa bi ma'ana kofar ba a gaba ba ba ba gefe take kallo ba a'a sama take kallo la haula wala quwwata illa billah ba su ji motsi ba su ji komai ba kuma wannan hadisin na Bukhari da Muslim ya fi ƙarfin inganci fiye da hadisan da suke magana cewa da suka zo gurin ma- Allah subhanahu wata'ala ya umarci hamama a kurciya ta ko kurciya ko kurciya ta zo ta yi kwai a kofar gurin sannan ya umarci bishiya ta tashi a gefen gurin sannan ya umarci ankabut gizo-gizo ya zo ya yi saƙa a kofar gurin a wannan bai kai ingancin wannan hadisi na bukhari da muslim ba magana akan cewa kurciya da bishiya mafi kyawun hadisin da ya fi tafiya shine wanda imam ahmad ya rawaita da wajen sayyidina abdullah ibn abbas radiyallahu anhuma yana cewa allah subhanahu wata'ala lokacin da kafirai suka hau saman dutsen saur allah subhanahu wata'ala ya umarci al'anka gizo-gizo ya saƙa a ƙofar ya saƙa a ƙofar saboda haka da suka zo gurin aka ce muna tunanin suna wajen nan sai kafirin suka ce a'a ba zai zama to suna wajen nan ba saboda ga gizo-gizo ma ya yi saƙa ai inda ba zai yi a ce gizo-gizo ya saƙa ɗan ƙanƙan lokaci na ɗan wannan eh, shigansu ba ce har ya yi saƙa saboda haka ba sa gurin nan wannan hadisin ah, الحافظ ابن آه، ابن حجر الأسقلاني يا حسن شي الحافظ ابن كثير شي ما يا حسن حديثه sai Allah ya saka musu alkhairi daga bayan sa an samu da suka zo suka yi haƙƙobin magana kan cewa ba ba ta dai kan duk da aka nuna hadisin bai kai ga darajar hasani ba to ala ayyanin bari mu yi bayani saboda kada mutane su je su ce kana taba kudurar Allah ne ko kana taba mu'jizar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ni ina ganin akwai kudirar Allah kuma mudirar manzan Allah da tafi wannan ba da mamaki da tafi wannan ba da mamaki saboda hadisin Bukhari da Muslim wanda ya fi inganci bai nuna cewa akwai wani maganar bishiya ba ko maganar ankabuti ko maganar eh, kurciya ba amma idan mun ɗauki wannan hadisi na kurciya da da gizo-gizo da abin da za mu ce kwarai Allah subhanahu wata'ala ne ya kiyaye annabinsa sallallahu alaihi wasallama da asbab az-zahira da sababi na zahiri wanda al'adan ba da za a yi gizo gizo ya kare ba da za a yi bishiya ko kurciya ta kare amma sai Allah ya yi amfani da su himayata da rasuli dan yake yi annabinsa amma kuma kudirar Allah mu'jizar Allah wanda tafi girma shine na bukarin cewa Allah ya ce a'a bana bukatar wani sababi na zahiri ni da kaina zan kiyaye annabina shine ba wata bishiya ba wani gizo-gizo babu wani babu wani eh, kurciya ga kofa a hangame amma kuma sun kasa ganin manzo Allah idan muka lura wannan ma ya fi nuna karfin kudura ko ya fi nuna karfin kudura kuma wannan ya fi nuna tabbacin faɗin Allah subhanahu wata'ala inna Allah ma'ana ma'iyyar Allah ma'iyyar Allah ta fi karfin duk wani abu ba sai da ku an gane ba ma'iyar Allah ba ce ta sa annabi ya fito daga gidansa suna tsaye a kofar gidan suka kwanta bacci ya wuce ba su jima ko sawunsa ba ko takunsa ba eh an gane magana ko wannan sai ga kamar ya fi dacewa ya fi ma nuna kololuwar mu'jiza ta Allah mu'jiza ta manzo Allah ko kace kudrar Allah ya fi kuma tafiya akan abin da Imam al-Busiri yake cewa wiqayatul la ya agnat an muda'afatin min ad-duru'i wa an alim min al-utmi ai ita kiyayewar Allah ba ta bukatar ma komai ma idan kiyayewa Allah ta zo ga ka ga maki sun naka amma ya kasa ganin ka an gane ko to mu dai daka tun sai da Aisha radiyallahu anha muna cikin da wannan hadisin nata ko ta ce manzo Allah fakka mana sallallahu alaihi wasallam salatu layalin manzo Allah yayi kwana yayi dare uku a cikin wannan kogon ba wanda sai Abdullahi bin Abi Bakr ne yake zuwa ya kwana da su da dare take cewa Abdullahi bin Abi Bakr ya kasance gulamu saqifun laqim wato yaro ne mai mai mai wayayye mai kaifin basira waye ne shi kuma ga kaifin basira da Allah subhanahu wataala ya bashi ta ce yana zuwa wasu manzo Allah sallallahu alaihi wasallama cikin dare ya kwana tare da annabi duk dukkan asuba sai ya koma maka idan maka sun gani sai sai tare mata suke tare suka kwana da shi to amma fa duk wata magana da suke faɗa duk wani tanadi da suke na ga sa annabi sallallahu alaihi wasallama yana ji zai ji a kunnensa zai haddace su bam a kunnensa idan ya zo sai zo ga annabi gashi gashi gashi gashi gashi haka zalika akwai amir bin fuhaira shi bararren bawan sayyidina abubakar ne shi ne wanda annabi sallallahu alaihi wasallam da sadawa suka bashi tagoyinsu sun riga sun haukan abin nan dutse wato gogan hira kafin mu zo sau wallahi duk saurinka sai ka yi akalla ba a ƙasar sama da awa ɗaya da rabi zuwa awa biyu kafin kawo kogan hira shi kuma kogan sauri kuma shi kogan hira yana da step yana da matasakala amma yana sakala shi kuma kogan sauri biyin biyin kogan hira kuma ba matasakala malam da muka kawo wannan dutse na hira sai dai ko lamarin na Allah kawai ga azumi a bakin mu amma mun ji abin da muka ji akwai wani ku yi hakuri muna bada tarihi na abin da ya ban dariya akwai wani abokin tafiya muna azumi idan ya taka ya taka ya gaji sai bude ruwa akan hanya ana sa ido a sura sai bude ruwa sai zuba sai oh aka sai zuba sai ta Allah sai wannan kare je kare azumin sa zubi da haka a sai suka sa Amir bin Fuhaira ya zama to ya ɗauki ya ringa kulan musu da abin nan eh nasu saboda haka idan dare yayi ya samu guri ya zauna annabi sallallahu alaihi wasallam ba abin da suke ci ba abin da suke ci sai nono na raƙumi idan aka tatso shi ko na ko na abin na tumakai in aka tatso ba yadda za a yi a dafa shi sai a ɗauki dutse a ajiye shi sai da aisha a ajiye shi a kan a tsakiyar rana idan yi zafi sosai dutsen sai a saka shi cikin wannan nonon shine zai dafa wannan nonon ya zama to madara kenan ko a wacce shine madara ko shi zai dafa wannan madarar ya zama to nono shi da suke sha har tsawon kwanaki uku ne la hawla wala quwwata illa billah saboda sannan kuma sun abin nan wani shi Amir bin Khaira afwa ba raƙuma ba shi yake kula musu da nonon da dabbo tumakan da zai tatso musu nonon inda zai je tatso nonon ya basu sannan sai suka hayi wani mutum daga Bani Bay mutumin masanin hanya ne khiritu ne hadiye ne masanin hanya ne sosai amma sai dai yana da alliance halifi ne na na asi bin wa'il nisahali sun yi alliance sun yi agreement da shi sun yarjejeniya cewa suna tare da yana tare da su ka san su a lokacin mutanen maka idan za su irin wannan yarjejeniyar yadda suke yi shine yadda suke yi shine yadda suke yi shine yadda suke yi shine za su zira hannunsu a cikin jini wannan ya zira wannan ya zira sai a zo a haɗe waito shi kenan wannan shi yake karfafa wani kuma sai su zira a cikin tunani duk dai lokacin jahiliya ne wannan kenan sai suka abin ɗinsa suka suka suka ɗauki hayarsa suka ɗauki tagoyinsu guda biyu suka ba shi wannan mutumin da niyyar bayan kwana uku da asabar fari zai zo bakin dutsen nan su kuma za su sauko daga kan dutsen sai su su tafi ya bi ya nuna masa hanya aka yi haka asuba ta rana ta ukun kuwa sai gashi ya zo suka da shi da Amir bin Khair suna jan sa Annabi sallallahu alaihi wasallam annabi da sallallahu alaihi wasallam da sayyidina Abubakar radiyallahu anhu suka sako suka kama hanya Imam al-Bukhari da Muslim sun rawaita daga Barra'u bin Azib radiyallahu anhu ma yake cewa sayyidina Abubakar ya bani labarin bayan sun fito da kogo na sauri ya ya menene kuma ya ci gaba da wakar sai na abubakar radiyallahu anhu yace muka fita cikin dare muka sauko da asuba fari muka fara tafiya muna tafiya muka yanke hanya muka samu guri muka kuma buya sai da rana ta fito shine min ba da mama da tishamsu lokacin da rana take tsakiyar garjinta a wannan lokacin ba za a iya fitowa ba kowa bane yake iya fitowa to da zafin rana sai suka fito sai shi wannan mutumin na bani bani jin din nan ya jagorance su ya bi da su hanyar sahara ba normal hanya ba da mutane za su ga a hanyar sahara da duwatsu ya bi da su da mutane ba ba ba ba za su iya ganin su ba yace muka ringa tafiya muka ringa tafiya cikin rana ga rana ana yin ta matsananciya ana yin ta matsananciya can sai na gano wani tudu na sahara wanda a ƙasan tudun akwai dan eh, mai sunansa akwai wani- wata yar inuwa sai ya ce maza Allah sallallahu alaihi wasallam nufi can wajen muje mu huta ya ce maka nufo muna zuwa ya ce annabi sau ɗaya na sauko in ji sayyidina Abubakar radiyallahu anhu ya ce na karkaɗe duk wani datti da wani irin ƙayoyi wanda za su iya damun annabi ko wani kashi na dabba da na gama sai na ɗauki bargona na shimfiɗa wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama fasawaituhu na daidaita wa annabi wajen linnabi sallallahu alaihi wasallama sannan na ce ya rasulullahi nim kwanto sauko ka kwanta kai bacci irin naka salamu aina ya wala yana ya ce wa ana an fuddu mahaulaka kai kai bacci ni kuma zan da kiyaye duk abin da zai zo ni ya kashe ni kai karayi la haula wala quwwata illa billah malan ka ji soyayya ka ji soyayya wannan yana wannan hadisi yana ƙara ƙarfafa mana ruwaya ta wajen bukhari a sayyidina abubakar yake cewa da muka fita da manza- manzala sallallahu alaihi wasallam ya kwanta sai na fito ina neman mana abin da za mu iya sha saboda yunwa ina jin tsananin kishirwa ina jin tsananin yunwa an ji sayyidina abubakar ina ta nema can sai ga can sai ga wani ah, bawa na daga bayin larabawa wanda ya- aka saka shi yake musu kiwo shi ma ya taho yana neman abin da muke nema mai inuwa ya nufo inda inuwa mu take sai na ce mishi ya kai yaro bawan wane ne sai ce ni bawan wane ne daga cikin ƙuraisha ce yana gaya min na san wanda yake sai ya ce mishi a fi gana mika labanin shin akwai wani ɗan nono a wannan tumakan naka ya ce eh akwai nono ya ce a fata halibu lana ba za ka tatsa mana ba mu ɗan sha ya ce kwarai kuwa bari in tatsa muku zai tatsa ki sai ya ce tsaya ka je da sai na wakai kisan maza Allah sai ya ce tsaya ka goge duk wani datti da ƙasa da yake hantsar dabba ya goge ya ce sannan kai ma kuma wanke hannunka ya wanke hannunsa baki ɗaya sai ya ce to tatsa saboda za a kaiwa adiyabbin nasu wanda ya fi halittar Allah ƙarfi ya ce ya tatsa mana sai na ɗauko ina da wata ruwa a battata sai na zuba a kan nuna saboda me saboda ya ɗan yi sanyi ma manzan Allah ƙishirwa yake ji ya ce sai na sauri ina ta sauri amma ina fakari to an ƙirau ina ba na san in tashi annabi daga baccin da yake fawa faƙatu kad aikala sai na zo na tarar ma shi kenan annabi ma ya tashi na ji daɗi ina zuwa sai na kawo wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam nace ya rasulullahi gashi nan kai sha shi ya fara sha ba annabi ya sha ba yace fatana wala annabi ya karba yana sha ina jin daɗi annabi ya samu abin sha yana sha ina jin daɗi yana sha hatta raditu abu arwai bukhari har na ji na ƙoshi ne na ji daɗi la haula wala quwwata illa billah wannan wani irin soyayya kana jin matsanancin kishirwa abin san ka kuma ka ba shi yana sha san da yake ne ya sa kai ka gamsu san da yake ne ya sa ka ji daɗi san da yake ne ya sa ka ƙoshi kai wannan soyayya ta sai na baka daban take malam la haula wala quwwata illa billah la haula wala quwwata illa billah Allah ka ba mu albarkacin sa Allah ka yi mu bukatun mu albarkacin sa Allah ka sanya mu muna tare da shi ranar tashin kiyama a cikin aljanna tare da sai na baka la haula wala quwwata duk lokacin da yake karanta wani hadisin abu ne na ɗaga min hankali wannan wani irin soyayya ce kuwa saboda haka ah, da annabi ya gama sha sai ce amma hanalin rahe lokaci ne ba za a tafi ai san da ka ce haka sai da baka ce yayi lokacin yayi san da ya ambata yayi kawai yace maka hau maka fara tafiya fandalakna lamma ma da tishamsu muka tsar muka cigaba da tafiya shi ma sai da rana ta kuma kaiwa garji sai da rana ta kuma kaiwa garji a duk fa wa'innan kwanakin kun san me zai ba ku mamaki ƙwarai shawa ba su gaji ba suna ta ta neman manzo Allah suna ta neman annabi duk in sun bi duk wani yadda za su yi duk sawun da za su yi sun aika da kuɗi masu yawa ga ma'abota jiragen ruwa duk wanda ya gansu ya gaya mana za mu zo shi sai ai sai na abubakar ya faɗa a hadisinsa cewa fanɗala ƙananan mama da tishansu maka cewa tafiya bayan rana ta kai tsakiya tana cikin tsakiyar zafinta ya ce babu falami drikuna a hajjum illa suraƙat bin malik babu wanda ya san mu ba wanda ya gano inda muke babu wanda ya riske mu sai dai suraƙat dan malik ya ce da na gan shi na ce ya rasu wallahi utina da nan an cin mana annabi ya ce la ta hazar inna Allah ma'ana kaka yi saboda ƙarfin yaki ne yake da shi manzo Allah ayu haba alaw Musa falan ma tara al jama'anu qala ashabu Musa inna la mudrakun yace kalla inna ma ira to kuma balle kuma sayyidu sadati manzo Allah yace la tahzan kada ka damu sai da waka inna Allah ma'ana Allah ya tare mu annabi ya yayi wa ya juya yayi wa sarakata addu'a yana gama addu'an nan dokin sarakatu ya kife fam a ƙasa sai gashi nan ya nitse kafafuwan dokin sun nitse haka har cikin sa yana gogan ƙasa shi da kansa yana ganin sa yace kai in ni ura kuma kadda autu mali kai ina ganin addu'a kuka yi mun eh shi da kansa ya ya ne mutum shi da kansa yace kai ina ganin addu'a kuka yi mun ku roƙa mini Allah ku roƙa mini ubangiji naku ya saki ta ya saki doki na ni kuma na muku alkawari zan kiyaye duk mutumin da zai biyo hanya ku ni kuma zan komar da shi in ce kada biyo ku zala sallallahu alaihi wasallam ya addu'a dokin nashi ya tashi shi ko da dokin ya tashi duk mutumin da ya bangaren inda sai annabi yake sai a kar ka faitu kuma ha kar ka faitu kuma hauna na ishe muku iyana ku je da ku ta nema ni zan ta neman ku nan wajen an gane ko shi wannan kissa Suraqat bin Malik ya faɗi kissan nan da bakinsa bayan ya musulunta. Ya faɗa. Imam al-Bukhari ya rawaita daga Sura an karɓo daga Suraqat bin Malik bin Jushin al-Mudlaji. Eh dan bani Mudlaji. Yake cewa labarin dan aikin kafirin Qurayshawa ne ya zo mana. Suna neman Annabi sallallahu alaihi wasallam suka ce sun sanya raƙumi ɗari duk wanda ya ga Annabi sun sanya raƙumi ɗari duk wanda ya ga sai na abubakar hayyan au mai hitan ko a rayu ko a mace za a bashi raƙumi guda ɗari Suwaƙar bin Malik ya ce da na ji wannan diya ne gwaggwaɓa ta shiru ya ce fa baina ma ana jalisu min majalis bani mudlajin aqbala alaina rajulun hatta wa qafa alaina wa na mudlusun fa qala ya suraqatu inni ra'aytu anifan aswidatan bisahili uraha muhammadan wa ashabi wa ashabu yana zuwa muna zazzaune yace ina wata rana muna zazzaune a cikin majalisa wajen zaman bani mudlaj kawai sai ga wani mutum idan ya tunkaro mu yace kuma ba sai da ya tsaya kan mu sai yace ya suwa kashi na faga wa'insu kawunan mutane na ga su jama'a a can wani bangare na sahara dan tudu na sahara ina tunani ura uraha idan aka ce uraha ina tunani an ka ce ara kuma ina ana gani ura inni ura Muhammadin wa sabu ina tanafin Muhammadin ne da sabansa Sakati yana jin haka wanda labari yake bayarwa kafin ya hadisi manzo Allah Sakati yana jin haka sai ce fa alimtu annahu mumin tabbatar wallahi shi manzo Allah ne amma fa qultu lahu sai na ce da shi innam laysu ba su bane ba wane da wane ne ba su bane ba wane da wane ne sun ma wuce tunan wajen namu ko kun san yasa Sakati haka abinda isa suwaqatu yayi haka shi ne ba yana ya san san annabi ne baya san amma ya suje da shi da wannan mutumin su kawo sa annabi saboda ka ka araba dukiya tare shi kadai yake so ya handali shi a wajen sa shi kadai yake so shi ne shi kuma a wajen Allah ya san abin da yake yi an ga ka tan eh yace ya ba su bane ba kai zo na zo na yace fajalastu sa'atin na zauna cikin mutane na kusan awa daya tan sai na shiga gidana ina shiga gidana kira bawo ya ta shi ɗauki doki na ki bi da shi ta bayan jama'an nan ta can bayan gari ki jami eh shi kadai zai ci yace na dauki mashi na na dauki kan mashi na juya shi kasa na caka shi kasa na dakushe shi na na malmal kwai shi mai isa abinda isa yayi haka shine khabar sa'a me ake cewa da dumi dumi labari da yake da dumi dumi wani labari ne tof labari shine annabi da sahabbai yace idan na dauki ta a ra- eh, mashi na za a ce a me kai me zaka da mashi ana zuwa kalau a tabbas wajen sa annabi zai saboda haka sai a biyo shi dan aka biyo shi wajen- jama'a suka yawa raƙuma ɗari biyu da zai cinye bai bai samu guda shida ba ko wani abu yace sai na duk na na na dakushe shi na na lankwasa shi ta ƙasa na fito ka ji ba wai shi baya son a samu abin nan sannan yace kuma da na fito din sai na saka ta- sai na ɗauki ga mashin nan haka ga tsinin mashin nan haka sama sai na kuma da kuma duk da haka tsinin haka yace abin da isa shi kuma na yi haka shine a tsakiyar rana ne idan na ɗaga shi tsinin mashi karfe ne kada hasken rana ya je ɗan haska har a samu mutane masu gulmar su gano wai mai wannan hasken su biyo ni a daidai a raba a raba dukiya ne ni kuma so nake shi ni kadai ne mutum wani shi gaske saboda haka ya ce na zo na hau doki na da na hau doki na farafa'atuwa wata ƙarribu hatta ƙarib na hau ta na dake ta na zafire ta tana gudu da ni amma gudu na sanda saboda idan ne gudu na gaske da za a ji ƙarar ko fato ko ko abin nan shi ma dai za a gani ya ce gudu nake gudu irin na sanda hatta da nautu minu ma har na zo kusa da su ya ce da na zo kusa da su sai na take sai na sauko sai na ɓuya a bayan dokina da na ɓuya a bayan dokina sai na sa hannuna na zaro kibiyata sai na zaro kibiyata don in saka musu ita sai na ce sai na ke sai na yi abin nan ƙuri'a ƙuri'a kuke ta ko ta ce suka ce shin in cutar da su in saka musu kibiyar nan ko kan saka musu na yi wani abu yadda su suke yi ya ce fa zahara ma akrahu abinda ba na so ne bayyana bi ma'ana kada in cutar da su shi kuma so yake saboda kan shi kaɗai ne su uku ko hudu ko su biyu kada ya sakai bai sa- a, kada ya kisa kan musu su bi mutum bi mutum ɗaya zai yadda ka kai ga abin da ɗanka dole akwai tsoro ya ce to ba yadda na iya ta nuna min haka sai na dawo sai na hau kan dukiya da na hau kan doki na sai na ƙara zaburar sai na tafiya a hankali sanda hatta da na na ƙara kusanto fata mi'itu qira'ata rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fa huwa la yaltafitu wa abubakar yaltafi kasiran iltifat yace na kusanto su hadda ta kai ina jin karatun manzo Allah annabi yayi gaba malam wani ya saka gabansa kawai yana tafiya yana kuma karatun alkur'ani ko waje baya yi ko dan annabi bin ya ce amma ku sai zawo bakar canji ma ka ɗan sai juya canji ma ka ɗan sai sai yana cikin wannan juye-juyen yana cikin juye-juyen da na zo kusa da su sai sai zawo bakar ya ce manzo Allah wallahi an ci mana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana juya ya kawai juyawa ɗaya ya kawai yana kallo na juya ya ce Allahu masra Allah ci fa mun da shi ba ne mutum ya ce dokin ya shige ƙasa zirr sai da ta kai har ƙasa ta cinye har gwiwoyin shi baki ɗaya fannin har na dake shi ya kasa ya kasa tashi na daka ya kasa tashi ko ba sai na ce na fara musu ku dubi ku dubi Allah ku yi min addu'a na muku na muku alƙawarin aminci annabi sallallahu alaihi wasallam ya mai addu'a yace da yayin addu'a na haukan doki na nazo kusa da su da nazo kusa da su manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace wa waqa'a fi nafsi lamma laqitu bi al-habs ma laqitu an sai yazharu amr rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yace abinda na gani daga zuciyata na faɗa akan kaina na faɗa a zuciyata cewa babu makawa lamarin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayyana shi da kansa eh ya ce haka na ce na zo wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam na gaya mishi inna kawo jama'arka sun saka diya ɗari du- da raƙuma ɗari duk wanda ya ganka hayyan haumai da ko ya ga abubakar hayyan haumai da na ba shi labarin dukkan ah, abin da suke tanada mai dan na ɗauko guziri na ce ga guziri na ya ce ba su roƙe ni guziri na ba ba su tambaye ni komai ba kawai da na gama magana sai manzo Allah ya ce kufa anna karbi da mu karbi da mu kuma ka zama cikin karshe ya ce kai abin da ya faɗa kenan shi yasa kamar yadda muka faɗa cikin hadisin can na baya na barra ibn azur radiyallahu anhu sai yadda ya kai matsayin da cewa duk mutumin da ya zo zai biyo hanyar sa annabi zai je tar da su a ƙashin hausa sai sai aka ce a ku tafi kar ka faitu kuma hawa na isa muku iyanan wajen zan ta duba muku ko ku zo ba sauran wajejen a hadisin a- a- a bukhari da wanda ya kafa daga zai sayyidina anas da radiyallahu anhu sayyidina anas yake cewa kana fi awwalin nahari jahidan ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa kana fi akhirin nahar maslahatullah ya fa kasance a farkon rana shi mai neman manzo Allah ne sallallahu alaihi wasallam ko talin kaka sai gashi kuma ƙarshen rana kuma ya kasance shi ne abin nan makamin da yake kiyaye wa annabi ne mutum La- malaman ta a tarihi suka ce Abu Jahal ya ji labarin abin da Suraka ce ya aikata abin ya bata mai rai ya aiko mai da cin mutunci da zargi cewa kai ya aka kai mana haka kaza kaza da Suraka ce ya ji haka sai ya rubuta waƙe wani waƙe da nake bala'in sa ya rubuta waƙe yake amsa da ya ba wa sayyid- eh, abin nan Abu Jahal a cikin waƙen yake cewa aba hakami wallahi law kunta shahidan لأمر جوادي إذ تسوق قوائم علمت ولم تشكك بأن محمدا رسول ببرهان فمن ذا يقاومه عليك بك القو... عليك بكف القوم عنه فإنني أراك أرى أمره يوما ستبدو مع- معالم yace ya haka ba haka mai da kake zargi na cewa don me yasa ne haka law kunta shahidan la amr zawadi is tasuqu qawaimu da kana nan ka halarci lo- lamarin abin da ya faru da doki na lokacin da kafafuwansa suka dirmeye cikin ƙasa idan da ka gani alimta wallahi zaka sani wallam tashku kuma ba za ka yi kokanto ba cewa bi anna muhammadar rasulun cewa muhammadu manzon Allah ne ya zo da eh, burhanin ya zo da dalili bayyanannu kamar zai yi kawani wani ne zai yi gaba da gaba da manzon Allah ba wanda zai iya saboda haka ni ina gaya maka alayka bi kashfil qawmi an na hore ka ka rabu ka sa mutane su rabu da lamarin annabi ka rabu da su rabu da lamarin annabi fa innani ara amrahu ni na gaba lamarin annabi yauman nan gaba ta tabdu sai lamarin ya bayyana ma ta tabdu ma'alimu sai sai sai il- sai sanin lamarin annabi ya fantsama ko ina kowa ya san da shi tsara gawa saboda ka yan uwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ci gaba da tafiyarsa da shi da sayyidina Abubakar sai ya kasance duk wanda ya haɗu da sayyidina Abubakar kan ya kaga an fara barin maka kenan amma bar maka duk wanda ya rabu da ya haɗu da sayyidina sallallahu alaihi wasallam da sayyidina Abubakar radiyallahu anhu hanya kawai sai fuskanci sayyidina Abubakar sai gaisa sayyidina Abubakar ba sa kula da Bukhari ya rawaita a sayyidinsa daga sayyidina Anas bin Malik ya ce manzo aqbala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam madinata wa huwa murdifun murdifun ababakarin ko eh, ababakarin wa abubakar shaykhun yu'rafu wa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam shabun la yu'rafu kaji wannan hadisi yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fuskanto madinan mu da shi da sayyidina abubakar yana mai goya sayyidina abubakar bi ma'ana shi yana kan taguwarsa a gaba sayyidina abubakar kuma yana bin bayan annabi yace kuma abubakar shehun yu'rafu ga abubakar nan ana ganin sa tsoho da aka sani wa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma shabun saurayi da ba a sani ba kaje ta magana bayan mun san a lokacin da sayyidina abubakar ya yi hijira daga maka zuwa madina yana ɗan shekara hamsin da ɗaya shi ko sai da rasulullah sallallahu alaihi wasallam yana ɗan shekara hamsin da uku to ta yaya zai ce abubakar tsoho da aka sani manzan allah saurayi kuma da ba a sani ba akwai amsa jini da kyau Ah. ba shi bane ko akwai wani amsa ya ce sallallahu alaihi wasallam dole jarawi abin da yake nufi a nan shine sayyidina abubakar radiyallahu anhu yana ɗan shekara hamsin da ɗaya saboda haka da yake ɗan ya a furfura ta fara fito mishi shi kuma manzon Allah furfura sa goma sha ce ma baki ɗaya ko kaga ni ba yadda za a yi a ga mai furfura shi za a ce tso a ga wani furfura a ce mai kuma wai shine tso an gane ko sannan shi tsaina waka abin da yasa ake gaisawa da shi saboda daman dan kasuwa ne hanyar sa ce Madina da zai wuce je kasuwanci shi ko annabi ya dade ma bai yi tafiyar nan ba eh tun san da aka yi tafiyar eh, cinikayya na sai da Khadija radiyallahu anha da ya dawo ba wani tafiya da ya kara yi saboda haka duk wanda ya sai na waka shi yake gasarwa har wani yake gaya sai na Abubakar ya Aba Bakar man ah, man in ah, man hadha rajul ladhi indaka wai wane ne wannan mutumin da yake gaban ka kuke tare da shi sai ma duk wanda ya gaya mai sai ya bashi amsa ya ce "Haz- hadha rajul yahdini ila sabil wannan mutum yana nuna min hanya ne saboda shine a gaba to duk kuma wanda ya ji magana sai ya tunanin hanya ce ta zuwa madina shi kuma sai na waga yarban hanya ta zuwa fadar Allah la ilaha illallah eh an gane ko to abin da yake ne kenan yayi tauriya gina eh tauriya ce an waje wani sha'arawi sai da haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai da Abubakar suka tafiya suka zo jin sai da Ummu Ma'bad wanda a zaman mu na gaba za ku ji shi ma wani abun ban al'ajabi da ya faru a wannan wajen muna roƙon Allah subhanahu wataala da muka dai Allah ya mu lada Allah ya ji mana akan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam na akwai tambaya ya ce wanda ya zo ya nuna musu hanyar musulmi ba musulmi bane ba to shi dan baniddin ne kafiri ne shi sun kar- sun sun ba shi kuɗi ne cewa ga abin da za ka mana sannan kuma duk da kuɗin ko babu kawai wuƙayatul lahi ɗin ne kawai kiyayewa Allah ne Mm. sai wace shi kenan to a mana a kiyaye Amin ya Rabbi. dan hadisin afuwa ku ci gaba da addu'a sai da Aisha take cewa huwa ala dini qaumihi shi wannan rajulun min bani dil din yana kan addinin mutanansa
Amin.
amin ya rabb
jayishu umumi bil hadid mushattatu